بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت سقبنا كراتو إن شاء الله تعالى a cikin littafi namu mai albarka littafin muzakkira fil aqida wallafar babban malami Dr. Salih ibn Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah dan uwa wannan shine darasin mu na 30 da daya 32 afwan na 32 a cikin karatun littafin idan ba a manta ba wancan sati mun shiga al-fasl thamin ne fasali na takwas fasalin da yake mana bayani game da hukuncin ziyara ta makabarta wanda abinda muka tattauna a ranar talata shine bayanai da malam ya kawo wanda yake gani a irin nasa fahimtar da ra'ayi cewa baya halatta mace ta ziyarci makabarta wanda alhamdulillah mun yi bayani game da yadda al'amarin yake mun yi bayani yadda kowace mazhaba suka tafi da kuma abin da yake shine ƙauli rajihi game da magana wanda abin da muka karkare akai shine shari'ar musulunci ta ba namiji da mace damar ziyartar makabarta gaba ɗaya ba tare da bambancewa ba sai dai kawai abin da muka dan fassale bayani akai shine namiji an bashi dama duk lokacin da yake so zai iya zuwa ziyarci makabarta amma ita mace an mata kaidi da kada ta kasance tana yawan ziyartar makabartar saboda wasu dalilai da wancan sati mun zayyana wasu daga ciki yanzu za mu ci gaba insha Allah ta'ala daga inda malai yake cewa min ma taqaddama daga abin da ya gabata na bayanan da muka gabatar yattadihu zai bayyana a fili annal gharba min ziyarati alquburi haƙiƙa babban manufa da ta sa a yi ziyartar kaburbura huwa tadhakkuru li'tibar shine tintintini da kuma yin la'akari ma'ana tuna lahira kamar yadda hadisi ya tabbata fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da na kasance ina hana ku ziyartar makabarta amma yanzu ku ziyarce ta saboda zuwa makabarta dan ziyara yana tunatar da ku lahira to ɗaya daga cikin manufa da shari'a ta ce a je a ziyarci makabarta shine at-tadhakkur a rinka tuna lahira mutum ya rinka tuna makomarsa idan mutum ya shagala da wani al'amari na duniya ya kifa a kansa baya kallon komai sai shi to sai kasance yanzu ya ji wani waje ya ga ga mutanen da suka rayu irinsa suna da tunanin irin nasa amma yanzu babu su yanzu sun wuce sai dai a rinka labarin su ana cewa dawa na ya rayu dawa na ya mallaki kaza dawa na ya rike sarauta kaza dawa na kaza ne yanzu ya zama khabaru kana to kai ma ana nan ana nan watan wata rana yadda ake labarinsa kai za a zo ana labari to idan mutum ya tuna irin wannan sai kaga alal akalla ya dan rage burin duniya shi sa Allah madaukakin sarki ce alhaqumut takafur hatta zurtumul maqabir at-takafur san tara dukiya alhaqum ya shagaltar da ku game da tunanin lahira da aiki domin ita sai Allah madaukakin sarki ce hatta zurtumul maqabir har sai kun ziyarci makabarta har sai mutum ya ji shi a cikin kabari tukunna sannan zai farka Allah subhanahu wataala ya samu dace amin mala yace wassalamu ala almayyit ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake zarta makabarta da kuma yi wa mamacin sallama ma'ana idan ka ji zaka shiga makabarta zaka tsaya ka yi musu gaba ɗaya wanda suke cikin makabartar sallama kamar yadda shari'a ta koyar zamu zo mu je da ake sallamar insha Allah ta'ala wa du'a'u lahu da kuma yi musu addu'a gaba ɗaya dan mamaci yan uwa idan har aka riga aka sashi a kabari ya rasu to babu abin da yake bukata a gare ka kai rayi kamar ka rike masa addu'a babu wani abu da zaka masa na wafa'i babu wani abu da zaka masa naka nuna kana kaunarsa kana son sa a matsayin sa na dan uwanka face ka rinka masa addu'a babu abin da mamace yake bukata kamar addu'a kullun ya kasance zaka rinka masa addu'a mahaifinka ne ɗanka ne matarka ce mijinki ne duk wata alaka da take tsakaninka da shi babban abin da zaka iya masa kenan a lokacin dan a lokacin kuma tsakanin bawa ne da Allah madaukakin sarki kai kuwa baka da damar da zaka shiga tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki ka nema masa wani abu sai ceto ta hanyar addu'a saboda haka babban abin da mamatan mu suke bukata yan uwa shine addu'a ba daidai bane yan uwa bai kamata a ce musamman waɗanda suke ƴaƴa mahaifansu sun rasu kaga mutum yayi baris gaba ɗaya baya mahaifansa addu'a wannan ba karamin kuskure bane wannan rabon da ya mahaifinsa addu'a yanzu wallahi ya manta mahaifinsa ne ya rasu ya kula da shi tun yana karami ya rasu amma rabansa da ya daga hannu ya masa addu'a ya ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa wallahi ya manta duk zai suka ce zaka tara mutane ai masa sadaka ai masa kaza da sauransu kai masa addu'a din da ya fi wannan ka daga hannu ka ce Allah ya ji kansa Allah ya masa rama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya koyar wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira haka Allah madaukakin sarki ya koyar da mu ka rinka cewa ya ubangiji Allah ka ji kansu kai musu rahama kamar yadda suka rene ni ina kankani shikenan Allah la kullun ya kasance kana mai yafinka addu'a kullun ya kasance kana wa danka addu'a kullun ya kasance kana kine wa mijinki addu'a kuma ta ko abin da ya kama da ka wannan shine abin da mamaci yafi bukata wa qad allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqulu inda ziyarati alquburi malaci hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kasa a gwiwa ba ya koyar da mu abinda zamu faɗa yayin da muka je ziyartar makabarta wa huwa shine mu ce assalamu alaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minina yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insha Allah bikum lahiquna wannan addu'ar ana karanta ta ne yan uwa lokacin da mutum yaje zai shiga makabarta sawa'un ka je ziyara ce taka ta kashin kanka kai kadai ko kuma ka tafi a cikin mutane domin aje abin ne wani mamaci duk abin da za ka faɗa kenan idan aka ɗauki gawa aka je a shiga makabarta ɗan uwa ba kawai zo ake a shiga kai tsaye a wuce ba a'a kafin ka shiga ba kuma tsayawa za ka yi kyam ka karanta wanda addu'a ba a lokacin da ka kusa shiga makabartar katin karo kana tafiya kana karantawa lokacin da zaka shiga ka gama shikenan kawai sai ka saka kafa ka shiga ba wai zuwa ba zuwa zaka kofar makabartar ka tsaya ka ce assalamu alaikum a'a ba haka ake ba ka to ka kusa karasowa sai ka fara assalamu alaikum ahlal diyari min almuslimina wal mu'minina yarhamallahu almustaqdimina minna mustaakhirin wa insha Allah bikum lahiquna ka zo daidai makabarta a lokacin ka gama kawai sai ka saka ka sai ka shiga cikin makabarta to wannan ita ce addu'a da ake karanta lokacin da mutum zai shiga makabarta idan ka karanta ta ta shafe ka kai da kake raye sannan su kuma mutum da suke kwance su ma kuma kai musu addu'a malai ce wa nahu zalika mimma warada da wasu waɗannan daga cikin addu'o'i da suka tabbata daga manzon tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin addu'o'in da ake karantawa don shiga makabarta wanda don mun kawo su lokacin da muke karatun kamul jana'iz malam albani ya kawo su da yawan su wannan dai malam ɗauko guda ɗaya ne domin ya yi hujja da ita malam ce amma ma yaf'aluhu an-nasu al-yawma min ad-du'a li anfusihim inda al-maqabir amma abinda mutane suke aikatawa a yau abin da yake nufi a yau a wannan zamanin namu irin yadda mutane suke aikatawa a cikin makabarta idan sun shiga yace yadda suke yin addu'o'i wa kawukansu wa aw tamassuhi biha ko kuma kaga mutum ya je yana shafar wani kabari kabarin alal kalla wanda ake mai tsammani mutumin kirki ne bawon Allah salihi sai ga aji ana shafar kabari ana shafawa a jiki malai ce irin wannan aikin aw tawajjuhu ilaiha bi talabil barakati aw jalbil khairi aw daf'id dar ko kuma yadda wasu daga cikin mutane suke fuskantar kabarbara suna neman albarkar kabarbara ko kaga mutum yana neman yayo wani sharri da yake ciki ko yana neman jawo wani alkhairi zuwa gare shi ta hanyar tsayawa a gaban wani kabari ya fuskance shi yana yin addu'a malai irin waɗannan ayyuka fa inna hadha min al-a'mal al-bid'iyya dukkan waɗannan ayyuka ayyuka ne da suke na bid'a allati hazzara minha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da musu ya hana mu yin su wato ɗan uwa yadda al'amari yake shine idan mutum ya je makabarta zai addu'a abinda ake so shine idan za ka yi addu'a alƙibla ake so mutum ya kalla ba kabari ba ina fata an fahimta ba kabarin ya kamata ka sa a gaba ka fuskance shi kana addu'a ba a'a abin da ya kamata shine sai kalli al-qibla sai ka daga hannu sai kai addu'a shine abin da ya dace sannan babu wani kabari da ake shafa jikinsa a samu wata albarka babu wannan bai tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da sabansa wannan ba sannan bai tabbata sabai bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an ga ɗaya daga cikin sa ya je ya shafi yana shafa jikinsa yana shafawa a jikinsa ba taɓa ganin wannan ba to kun ga ko tunda ba a samu an shafa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba dan neman albarka to babu kabarin wanda yake kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka babu kabarin wanda ya kamata a ce an shafa dan neman albarka in dai ba a shafa nasa ba to bai shafa bai kamata a shafa na wani ba sannan lokacin da ka je makabarta ba daidai bane ka daga hannu kana yi kanka addu'a a lokacin da kake mamaci addu'a musamman musamman idan aka yi rashin dace kana kudurin cewa wannan cikin kabarin wani bawan Allah ne nagari idan kai addu'a a daidai kabarin sa Allah ya amsa maka wannan kuskure ne babba ba a yi shi sa ai kuwa za ku ga malamai sun rubuta littattafai da dama suna bayani akan hatta kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ake ziyartar sa ya ake ziyartar sa saboda me saboda a kautar da mutane ga fadawa irin wannan abubuwan da suke zuwa ga shirka idan mutum ya je kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babban abin da ya kamace shine masa sallama sallama za ka yi masa kai masa salati sai ka matsa kabarin babban aminu sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu shi ma kai masa sallama ka matsa kabarin ɗaya aminin nasu sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shi ma kai masa sallama dan wa idan kai wannan shikenan ka gama ziyara jiyo kai tafiyar ina fata an fahimta yawa ba daidai bane kuma hatta a lokacin ka tsaka ci zaka yi ta addu'a zaka yi ta addu'a kabarin annabi ba ai ba daidai bane ba ba sa bari ba sa bari kware da gaske da mutum ya tsaya su zo su gore shi sai yalla yalla tafi saboda haka abin da yake na daidai shine shi mamacin da yake a cikin kabari idan ka je ziyarar kabar dan uwanka shi zaka daga hannu kai addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya masa rahama ya gafarta masa Allah ya saka kabarin sa ya yalwata masa shi duk addu'o'in da suka sauka da Hausa ka ka karanta Allah madaukakin sarki zai karba insha Allah ta'ala amma kai a lokacin ka daga hannu kana kanka addu'a ba gurbi bane da ya tabbata ake yin addu'a a wajen ba dan addu'a babu kyau ba a'a a shari'ance ba gurbi bane da ya tabbata ana yin addu'a a wajen wannan shine abin da yake daidai to shine abin da malai yake gaya mana to galibi zaka ga wasu daga cikin al'umma idan suka je kabarin wanda yake babban mutum ne Allah madaukakin sarki masa wata baiwa ta ilimi ko ta tsoron Allah za ga ana amfani da irin dama a yi addu'a wasu ma suna tsammani cewa idan baka je kabarin wani kai addu'a ba Allah ba zai amsa ko kuma addu'a a daidai kabarin wani kamar yankan wuka ce da kai Allah zai karba akwai irin wannan tunanin da yawa to duk irin wannan ba su da alaka da abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya koyar a cikin shari'ar da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da ita mala yace wa qad tajurru sahibaha ila alwuqu'i fi shirki irin wannan aiki za ta iya jan ma'abocinta ya ya afka cikin shirka bai sani ba la siyama in i'taqada fi sahibi alqabri annahu yasma'uhu wa yujibu du'a'ahu musamman ma idan mutum ya kudirce a cikin zuciyarsa cewa shi wanda yake kwance a cikin kabarin nan yana jin sa lokacin da yake roƙon sa ko kuma yana iya amsa addu'ar sa aw ya'lamul ghaiba ko yana iya sanin abin da yake na gaibi aw yakshifu ma bihi min burrin ko zai iya yayi masa abin da yake ciki na tsani da rashin lafiya malai ce hadha mimma yanbaghi at-tanabbuh alayhi annahu وإن كانت زيارة القبور مستحبة malaci wannan na ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce an yi faɗakarwa a kansa cewa ko da ziyartar makabarta abu ne da yake da shari'a ta ba da dama a yi shi abu ne da yake na mustahabi lirrijali ga mazaje ala nahwi ladhi bayyana a bisa fuskar da muka bayyana annahu la tushaddu ilaiha rihal to baya kuma halatta a niƙi gari musamman don aje a ziyarci makabarta wannan ma wata matsala ce ta daban bayan ya gama kawo mana yadda ya kamata a ce mutum ya ziyarci makabarta da inda ya kamata a ce mutum ya tsaya da inda ya kamata a ce mutum ya fuskanta da kuma irin addu'ar da ya kamata mutum a ce yayi sai yake gaya mana cewa ba kuma ya halatta mutum ya niƙi gari abinda ake nufi da niƙar gari shine mutum ya shirya tafiya ta musamman haka kawai dan ya je ya ziyarci ta makabarta ko ya ziyarci wani kabari na musamman Allah ya sa an fahimci wannan mutum kawai yanzu ya shirya ya ɗauki guziri ko ya ɗauki kuɗin mota ya tafi wata ƙasa ko ya tafi wani gari haka kawai don ya je ziyarci wata makabarta ya dawo wannan baya halatta wannan shi ma idan za ku iya zina ‘yan uwa mala albani ya tattauna doguwar magana a kansa a cikin akamul jana'iz ko ya tattauna doguwar magana kwarai da gaske don mun yi bayani akan shi kabarin da ake so ka ziyarta shine kabarin da yake cikin garin yanzu babu laifi mu da muke nan ka je makabartar gyaɗe-gyaɗe akwai mamata da yawa a ciki ka je farm center ka je ɗan dolo ka je ina duk a cikin garin kake in ka je wucewa ka tsaya ka shiga kai ziyara wannan duk abu ne da yake na halal shari'a ta halatta maka kuma idan kai zaka samu ladan ziyara amma ba daidai bane yanzu haka kawai ka niki gari daga nan ka tafi Sokoto ko ka bar ƙasar ka tafi wata ƙasa ka tafi Iran ko ka tafi Iraki ko ka tafi wata ƙasa haka kawai dan ka je ka ziyarci wata makabarta ko ka ziyarci wani kabari ka da wannan haramun ne a cikin addinin musulunci ina fata an fahimta a inda kake akwai mamata da yawa shi mamacin da aka je ka ziyarce shi a can idan kai masa addu'a daga nan Allah madaukakin sarki zai kai ladan a nan duk mamacinka da ya mutu idan a bayan duniya yake idan ka ɗaga nuka ce ya ubangiji Allah ka ji kanwa ka gafarta masa addu'a za ta je ko ba ta je ba za ta je ku shari'a ba ta ba da dama a niki gari daga wata ƙasar ko daga wani garin a tau wani garin dan kawai a ziyarci a makabarta ba shine abin da malaka yake nufi cewa baya halatta an tashudda rihal ilaiha bal yazuru almuslimu maqabir almuslimina fil balad alladhi huwa fihi bar dai musulmi zai ziyarci ‘yan uwansa musulmi a makabartar garin da yake zaune a cikin shi, duna safarin min ajalik tilka ziyara, ba tare da ya yi tafiya ta musamman ba don ya wucin ziyara, au shaddun rihali laha ko kuma ya niƙi gari musamman don ya je wucin ziyara. li'annahu la ta shaddun rihal illa ila talafati masajid. Ya ce, saboda baya halatta a niƙi gari aje wani aje a wata ziyara ta musamman sai zuwa masallaci guda uku masallaci na farko al-masjidul haram masallacin annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi wa masjidun nabi sallallahu alaihi wa sallam da masallacin annabi na farko masallacin maka shi ne masallacin alfarma ke na masallacin ka'aba masallaci na biyu masallacin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wal masjidul aqsa masallaci na uku shi ne masallacin baitul maqdis masjidul aqsa to waɗannan su kadai ya kamata ko ya halatta a shari'ance mutum zai iya niƙar gari ya tafiya ta musamman da ya ziyarce su wannan babu laifi amma da inda ba nan ba baya halatta kama dalla ala zalika alhadithu as-sahih wa huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisi ingantacce ya nuni ga haka shine faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace la tushaddu rihal illa ila thalathi masajid المسجد الحرام ومسجد ومسجدي هذا والمسجد الاقصى annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito ba a niƙaggari a tafi don ziyarta wani guri sai masallatai guda uku kawai na farko masallacin maka shine masallacin ka'aba na biyu masallaci na wannan inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na uku shine masallacin baitul maqdis wa qad عظمت المصيبة في تعظيم المقابر مالك حقيقة مصيبة تاجر مما وجن جرم موصل كتين كبربرة ورفعها da yadda mutane suke daga kabarbaran idan an binne mutum ya kasance annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada a binne mutum kasar da za a mai da ita cikin kabarin ta wuce dami daya idan ta wuce dami daya sai a daidaita shi a baje sauran sai a bata dami daya tidin kabari ba a so ya wuce dami daya ina fata an fahimta dami daya na hannun babban mutum haka idan aka yi shi daga ƙasa to ba so ƙasa ta wuce haka idan kabari ya tudu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musamman yake tura mutum ya je ya sanar cewa duk kabarin da yake yayi tsayi da yawa yayi tudu to a baje shi a baje sauran ƙasa a mai da shi daidai da shari'a ta bada dama Allah ya ce to musiba ta girma yadda mutane suke kaiwa matuƙa wajen ɗaga kabarbara wa bina'il qibaba alaiha da kuma gina ƙubbobi a kai ƙubba shi na ɗan gina ɗan ƙaramin ɗaki a kan kabar wattihadiha masajid da yadda ake rikan kabarbara a matsayin masallatai a je daidai inda kabari yake a gina masallaci ko a kan kabar ma'a kafratil ahadith alwarida malai ce tare da hadisai masu yawa da suka zo fi nahi an zalika wanda suke hani game da haka minha daga cikin hadisan gashi na malai zai kawo mana wasu daga ciki a matsayin misali ma thabata fi sahihaini na farko akwai hadisin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim an aisha radiyallahu anha daga uwar muminai na aisha da Allah ta tabbata a gare ta tace lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da mutuwa ta zo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rashin lafiyar da daga ita bai ƙara tashi ba tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rinka yayi mayafin da aka rufe fuskar sa da shi an rufe shi da wani mayafi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka yayi shi yadda shi a gefe a ƙara mai da shi ya ƙara yayi shi sallallahu alaihi wasallam saboda rashin lafiya a lokacin ta yi tsanani fa idza tamma bi haka shafa duk lokacin da rashin lafiya ta tsananta a gare shi annabi ya yi shi daga fuskar sa sallallahu alaihi wasallam fa qala huwa kadhalika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yana wannan hali da yake ciki na tsananin rashin lafiya yace la'natullahi ala al-yahudi wan nasara la'antar Allah ta tabbata ga yahudawa da nasara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa to kamar mai tambaya tambaya me suka annabi masa wannan tsinuwa shine ce ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid sun riki kabarbaran annabawansu a matsayin masallaci matsayin masallaci idan annabi ya mutu ko wani bawan Allah ya rasu sai su zo su gina kabari a su sashi a kabari sai su gina masallaci akan kabarin nasu su rinka sallah a ciki to wannan abin da suka shine Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya musu haka yasa ya ga musu haka shine dan su guji irin wannan aiki dan su guji irin wannan aiki dan kan kada tsino da ta faru ga yahudu su ma ta faru a gare su wali muslimin haka nan hadisi na biyu imam muslim ya rawaito shi an jundub bin abdullah radiyallahu anhu daga jundub bin abdullah da Allah ta ƙara tabbata a gare shi ƙala yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله تيرا da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa qabla an yamuta bi khamsin kafin ya rasu da kwana biyar kawai wannan hadisin annabi ya faɗe shi ne kafin ya bar duniya da kwana biyar yace ala ku saurara inda man kana qablakum haqiqa waɗanda suke kafin ku al'ummomin da suka rayu kafin ku kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid sun kasance suna riƙar kabarbaran annabawansu a matsayin masallaci ala ku saurara fala tattakhidul qubura masajid annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada ku riƙi kabarbara a matsayin masallatai fa inni anhaakum an zalika haƙiƙa ni ina hana ku game da aikata aiki irin wannan wali ahmada bi sanadin jayyid hakanan Imam Ahmad shi ma rawaito hadisi da sanadi wanda yake mai kyau an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu marfu'an daga sahabi Abdullah dan Mas'ud da Allah ta tabbata a gare shi inna min shirarin nasi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace na daga cikin mafiya sharrin mutane sharrin halittun Allah gaba daya man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya wanda alkiyama da za ta same su suna rayu mafiya sharrin halittun Allah maɗaukakin sarki su ne wanda alƙiyama ta tashi a kansu ina fata an fahimta ma'ana wanda su ne a raye lokacin da za a busar ƙaho kowa ya mutu to mafiya sharrin mutane ke Allah ya tsare mu saboda a lokacin duk wani abu na addinin musulunci an daina yinsa duk wani abu na addinin musulunci gaba ɗaya an daina yinsa babu wani mutum a lokacin wanda a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar zarra na imani a cikin ransa daidai kwaye zarra na imani a cikin ran mutum babu a lokacin to daman gaba ɗaya sai imani ya bar zuciyar mutane sannan sai Allah madaukakin sarki tashi duniya ina fata an fahimta ƴan uwa ku lura da wani abu za ku kullun sako yawa yake ƙara ki kullun sako yawa hanyoyin sabawa Allah madaukakin sarki ƙara kirkiro su ake fitowa suke to kullun rayuwa haka take tafiya har zuwa lokacin da za ku ga malamai manya suna ƙarewa duk lokacin da malami ya tafi ba a samu wani kamar sa idan wancan malamin ya tafi sai dai wani ya taso wanda bai kai shi ba to suna tafiya suna tafiya kullun haka haka har ya kasance malaman sun kare gaba daya sai musulmi kawai ba malami ana addini addini kuma sai ya fara shafewa a hankali a hankali sai ya kasance gaba daya addinin ma ya fara barin ya fara barin zuciyar mutane gaba ɗaya har ya kasance za a samu wani daga cikin mutane shi zai iya tana cewa shi musulmi ne amma bai san komai addini ba bai san sallah ba bai san azumi ba babu abin da sanin shari'a addinin musulunci amma musulmi ne hatta alqur'ani da muke karantawa wannan rubutu na jikinsa sai an neme shi a rasa ya goge gaba ɗaya duk qur'ani idan ka dauka zaka same shi ne kawai fari far sai takardar babu rubutu idan duniyar ta zama haka gaba ɗaya babu wanda yake bauta Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya tashi duniya shi sa yanzu haka a yanzu Allah maɗaukakin sarki bai ba mu lamuni ba idan da zamu zama to irin waccan al'ummar mu daina bauta masa gaba ɗaya wallahi Allah zai tashi duniyarsa shar'in da Allah ya sa kenan kawai dan babu wanda ya san lokacin da ya tashi kiyama babu wanda Allah ya ga cewa rana kaza lokaci kaza babu kawai alamomi Allah ya ba mu ranar juma'a za ta tashi alkiyama idan akai kaza akai kaza akai kaza amma abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana shine la ta'tikum illa baghatatan mutuwa ranar tashin kiyama ba ta zo ba ta zo mana ba sai me ba an kara ba shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lokacin da Allah zai tashi kiyamar sa wani yana kasuwa yana siyayya wani ya daga yaji zai sai yaji mai yaji ya dauko almakashi zai yanka ya sa yadin kenan sai abu sa kaho da shi da mai siyar anan za su faɗa su mutu wani yana tana harkarsa ta banza wani yana kaza duk a lokacin Allah madaukakin sarki zai sa abu sa kuma kowa ya mutu a halin da yake to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari cewa mafiya sharri daga cikin mutane su ne wanda alkiyama ya ta tashi a kansu na farko kenan na biyu wallazi ne yattakhizuna alqubura masajid mafiya sharrin mutane na biyu su ne mutanen da suke riƙar kabarbara a matsayin masallaci mutanen da suke gina masallaci a kabari waje ne kabari ne sai mutum ya je ya gina masallaci akan kabari to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce waɗannan su ne mafiya sharrin halitta shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ku hadisai ne da yawa ga sanan yana ta faɗa cewa kada a gina masallaci akan kabari Allah ya tsire waɗanda suka gina masallaci akan kabari saboda me wasila ce babba zuwa ga shirka wasila ce babba zuwa ga shirka saboda su abin da suke gani shine wannan wanda aka gina za ku ga dama ai ba ko ake gina masallacin nasu kabari akan masallaci akan kabarin sa sai mutumin da ya isa sai wani sai annabi ko wani wali ko wani bawan Allah na gari to za ku ga mutanen da suke sallah a masallacin mafi karancin abin da za su shine za su dinga kudirce wani abu na cewa wannan sallar da suke yi da addu'o'in da suke suna karbuwa ne saboda falla wanda suke sallah wanda suke sallah akan sa galibi abin da yake faruwa kenan wannan kuma wasila ce babba da ta kai mutum zuwa ga shirka Allah madaukakin sarki ya samu dace ina gani insha Allah ta'ala anan zamu dakata gobe zamu shiga bayanin ibn al-qayyim wanda bayani ne dogo in muka fara ba za mu abin din ba insha Allah ta'ala gobe zamu karasa Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته